أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أرجسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخرين م?
بدون آخرين
سيدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها إن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم ويستجبتموهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا satajiduna ana cikin magana munafukai ne wanda suka yi yakin uhudu suka komo gida suka bar manzon Allah da sahabbai da aka dawo Allah yana ce sahabbai sun kasu kashi biyu kuɗa sun ce kafurai ne kawai mu yaƙe su sun ce a ba kafurai ba ne to shi ne shi ne allah ya ce kuna so ku mai da waɗanda allah ya ɓadda su ne su koma shiryayyu wanda allah ya ɓadda shi ai ba za a samu su hanya ba sadar yi wani akari ne za ku samu waɗansu daga cikinsu yuriduna ya manu kuma ya manu ƙawon suna so su amince da ku cewa su gaya muku su musulmi ne yan uwanku ko ya bano gawon kawarai yan uwansu kuma su amince musu suna tare da su cikin kafirci kullum a rudu ilal fitar da wurgi zo biya duk lokacin da suka da kowa wajen kawarai yan uwansu sai su shiga ciki wani lam ya ta zo kuma waɗannan mutane inda wasu ne sai ce kowa wani wani ɗale salama ba su daina yaƙa ku ba ba su kuma yadda sulu tsakaninku da su ba wajen ya da su kuma ilgore ku musulama wai ku fuwai da su kame hannayenku ga wani yaƙanku kullum a rufe wani da urki zubiya wajen ya da su kuma ilgore ku musulama wai ku fuwai da ku zo ku kama su haizu zaƙi tuhun da inda kuka same su ku kama su kashe su ko ribace su wallon ya da lokacin kore ko sarai ko kwaidar ba ku zo baktun haizar hindu wala ku waɗannan mutane su ne waje allah da kuma yin sulta da mawaina wanda muka mun ba ku hujja bayananniya a kansu duk inda kuka same su ku kama su ku kashe na kashewa ku ribace na ribacewa
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما
ومن يقتل مؤمنا متعمدا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وجئتم مسلمه الى اله الا ان يصدقوا ان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديتم مسلمه الى اله وتحرير رقبه مؤمنه ان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق آه وجدتم مسلمون الى اهل تاريخ وكنا ان كان من قوم عدو لكم مؤمن وتاريخ رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبين ميثاق فديتم مسلمون الى اهله وتاريخ رقبه مؤمنه ومن يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما الله يقول وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا خطا فهذا يبقى mumini ya kashe mumini a a ba zai yiwu ba sai dai ta hanyar kuskure ta hanyar kuskure wato ya zace shi kafiri ne ya masa hukuncin da shi kafiri ne ya kashe shi tuno zai yi masa aikin ijtihadi wani ijtihadi ba a saba da ajirani wani ijtihadi ba a saba da ajin wahi ko kuma a'a ya zace wani wani dabba ne ya buge ashe mutum ne ya kashe ko yana tsarin bishiya ne ko da kuskure da yadda abin da yake hanyar kuskure kamar ka talmuminan mutu'amidan kamar ka talmuminan ya turmina mutu'amidan wajen zaɓu jihannan kamar ka talmuminan idan kuma ta faru mutum ya kashe mumini daga cikin kuskure ne ko ya mare shi marin da ba zai kashe mutum ba ko ya buga shi da abin da ba zai kashe ba kamar bora da haka inda ya kashe shi da wannan hanyar kuskure din abin ga zalmunan haran fa tariru daga batun mona abin da yake kansa yantar da bawa a maimakon wannan mutum da ya kashe ya shigo da wa musulmi da ɗaya daga cikin jama'a kamar yadda ya fitar da ɗaya daga cikin jama'a fa tariru daga batun mona wadiyatun musallatu ila alihi sannan a zamo raƙuma ɗari diya kenan a baiwa waliyan wanda aka kashe din saboda a sauƙe musu fushin an kashe musu da uwa illa an yi saddaku sai dai sai dai zuciya na mai ba za mu karba ba mun riga mun bari saboda Allah sai sun bari in kun bari saboda Allah sai Allah ya yabe muku yantar da ku dukkan zunubanku saboda wannan yamewa da kuka yi a tarihi ga tumina wajen yadda musallatu ila ali ila yin sadaku in kana min kawai bayyana ko bayyana wa mizagun in kana min kawai a dubin lako wa munin wanda ya kashe rufa mumini ne amma mutanen za abokan yaki ne wajen yadda musallatu ila ali wa tarihi rakabatin mumina shi mumini ne amma danginsa ba musulmi ba ne abokan yaƙi ne kowa mummuni fa tariru ragabatin mummuna wanda ya kashe shi din sai yantar da bawa mummuni in kana min kawai bai na kawai na misakun ko kuma yana daga cikin mutanen da tsakanin ku da su akwai alkawarin zaman lafiya rubutacciya sai ku ya kashe shi wadiyatun musallatu ila alihi وتهرير رقبة مؤمنة sai a ba da niyya abin miƙawa wa dangin marigayi wanda ya kashe wadda ya tun musulun na alihi wata hariru daga wata mummuna a yantar da bawa shi wanda aka muku kisan kai an kwantar da hankalinsu an ba su rakumi ɗari sannan kuma shi yawa musulmi wanda ya kashe musu zare an yantar da bawa ya shigo cikin musallaci yana sallah tare da musulmi kamar da tsakanin ga bai na kuma bai na misabu ba da yadda musa lafi na hali ga tare da gata mura ba mallam ya ce wanda bai samu bawa bai samu kudin sayan bawan ba ko yana da kudin amma bai samu bawan da za a saya da bawa ya za a yi ba su ya mu sharai da ta tafiye ne wanda ya kisan kai ne sai ya azumi na wata biyu a jere tabbatar min Allah neman gafara daga Allah wa ga Allah aliman hakima Allah bai guje ba ga yake aliman masani ne hakiman guni ne a cikin abin da ya hukunta a cikin sha'aninsa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما amma duk muminin da ya kuskura ya kashe rai na mumini dan uwansa to wannan kan faji za mu jahannamu sakamakonsa wutan jahannama kai ba wata magana wutan jahannama shi ne sakamakonsa kuma halidan biya in ya shiga ba wa ranar fitowa har abada yana cikin wutan jahannama har abada wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi wa addara wa azaban ya tana da masa wata irin azaba aziman mai girma duwa cikin masu sabon Allah ba wanda Allah ke masa mummunan sakamako kan wanda ya kashe mumini da ganga shine Allah ya la'ance shi ya fushi da shi ya shirya masa wata irin azaba mai girma kuma ya shiga jahannama ba zai fito ba har abada saboda haka abinda mutane suka mai da shi mai sauki kenan yanzu kashe mutane wannan duk wanda ya kashe mumini da gangan to Allah zai shiga da shi azabun jahannam har abada zai lance shi zai fushi da shi mutane su mai da hankali kar su mai da shari'ar Allah kamar abin wasa a zuwa ta kashe mutane ba gaira ba dalili to wannan za a gaba da Allah za a gaba da fushin Allah
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتميزوا إن الله كان بما تعملون خبيرا
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل ومن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا ya ku jama'a muminai wanda kuka yi imani da Allah da abin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza darabtum fi sabilillah in kuka yi tafiya bayan kasa ko tafiyar yaƙi ko tafiyar neman gadauci ko tafiyar neman ilimi in dai kuka da nan ne za ka tanda mutum da baka san shi ba ba ta bayyana ka bincika wala ta ƙuru na alƙairi kuma sallama rasta mu'minan kari mutum ya gaba da kai ya ce wa la ilaha illallah muhammadu rasulullah kar ka ce masa ƙarya kake yi a da ka ji ya ce la ilaha illallah to ka dauke shi musulmi wala ta kulu ne wani rage yale kuma salam rasta mu'minan kar ku gaya wa mutumin da ya gaya wa kalimar la ilaha illallah assalamu alaikum kada ku gaya masa kafiri don ku zamu yan awakinsa ku zaci لا تقول من أيت ولست ولد تبتغون بلد أرض الحياة الدنيا دار من دونها وعند الله مغانم كثيرة Allah ina da ganima abu da yawa ka zalika kuntum min qablu kuma ba da ku kafirai ne fari la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka kiya- aka kiyaye rayukan ku da dukiyan ku da mutuncin ku kuka zama musulmi to shi ma ya ce la ilaha illallah ya za ku kuka je bayan ya ce la ilaha illallah assalamu alaikum wannan ya faru ga sahabi a wurin yaƙi da kafirai suka hango mayakan musulmi ne suka gudu ɗaya kuma daga cikinsu ya doga da shi musulmi ne ba zai gudu ba sai ya zaya yana ji la'ila illallah muhammadu rasulullah la'ila illallah muhammadu rasulullah assalamu alaikum assalamu alaikum la'ila illallah muhammadu rasulullah ba ji a tsoro ya ji ba ba musulunci gaskiya ba ne eh ah, sahabi sai ya kashe shi ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai wani ya kashe wani mutum bayan ya mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai kira shi ce a katalta uba da an kara la ilaha illallah yanzu kashe shi kai bayan ko kaji da kunnen ka ya bari la ilaha illallah ka kashe shi ya rasulullah bai faɗa don Allah ba ya faɗa don tsoro ne ya kiyaye ransa ya kiyaye jan awakinsa to lokacin da kai shakkan haka me yasa ba za ka buɗe zuciyarka zuciyarsa ka hango ba ya faɗa don Allah ne ko ya faɗa don tsoro ne sai ya rasulullah ka nema min gawara ta nema maka gawara to ya zai da la ilaha illallah nasa idan nema masa gawara nema min gabara ya zura ta ya zai yi la ilaha illallah wa ta inna nema min gabara har sahabi ya ce kai na yi ta na yi na na ma gwammace da bai shiga musulunci ba sai aran nan zai shiga nan saboda tsoro da nake annabi ya yi shi saboda haka mutane su to daina wasa da rayukan musulmi suna kashe su ba gaira ba dalili jinin musulmi baya halatta sai ga wanda ya kisan kai za a rama kisasi ko kuma wanda ya ridda za a yi masa hukunci ko kuma wanda ya yi zina bayan ya yi aure za a yi masa hukunci ko kuma a wani wanda ya zo zai watsa jama'an musulmi bayan kansu yana hare jinin musulmi zai halatta ba a sai da wannan hanya ولا تقولوا لمن لقيت اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون على ذات الدنيا عند الله مغانم كثيره akwai maganiwa da yawa a wurin Allah ku nema mana banda wannan wannan kai ya kiyaye kansa tun da yake muku la ilaha illallah muhammadu rasulullah eh eh kazali kuntum min qablu kuma bada ku ku gabare da fadin la ilaha illa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine ya kiyaye ko ya mai da ku musulmi mutum da kuka ji wannan ya ce la ilaha illallah shi ma ku kiyaye masa mana ya zama musulmi ku kiyaye ransa ku kiyaye dukiyarsa ka zai kuntum min qawli wa min Allah alaikum kuma da haka kuke je da Allah ya muku alheri ya ba ku musulunci ku zama musulmi ku tabayyana ku bincika in kuna wurin tafiya idan la kana ma ta'lamu khabira Allah yana sanin da abin da kuke aikatawa لا يستوي القائلون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما
لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما لا يستوي القائدون alƙa'idu na masu zaman gida la yastawi ba za su yi daidai da wal mujahidun da masu jihadi fi sabilillah musulmi ne wayannan suna zaman gida ba sa zuwa yaki wayannan ko suna zuwa yaki to darajar su ba su zama daidai ba Abdullahi mujahidi al-qaidina Allah ya bibita masu jihadi akan masu zaman gida ya bibita daraja ko darajoji la yastawi al-qaidina min ghayri al-darari غير أولي الدرر عبد الله بن أم مكتوم ما يغني يجي يا رسول الله da mu muna cikin larura ba na gani da ina gani da na yaƙi tare da masu yaƙi cike sai a manzana sallasala ya gaya jibrilu jibrilu ya ce bari tambayo jibrilu ya ce ya tambaya aka ce gaira wasu darare banda masu larura masu da ruwa zuwa an ɗauke musu wani mujahid na fi sabi lafi wani mutum su masu zuwan gida ba za su yi daidai da masu jihadi fi sabi lafi ga wani da dukiyoyinsu an mutum da rayukansu za su tiyar kayan gini mai rumun rai da wanzarar wani mujahid na fi sabi lafi an wani an mutum fakkarar lawar mujahidina bi an wani an mutum an raƙa'i daraja Allah ya bibita al-mujahidi na masu jihadi fi sabilillah su ɗauki kalmar Allah al-qa'idi na kan masu zaman gida daraja daraja Abdullah mujahidi al-qa'idi ajar nazari darajatin minu kullum adallah rusuli amma da mummune masu zaman gida din da mummune masu jihadi din darajoji ne suka bibi juna amma wajen imani da samun ladin la'ira da shiga janna duk daidai suke a kula dukkan su kowanne daga cikin su wajen larufin allah ya kusa alkawarin shiga aljanna a babbar larufin jahina amma dai allah ya biyu da masu jihari an rigayi ne da masu ogina ajaran azima wata tare da lada mai yawa
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ba wai daraja ɗaya ba darajoji da yawa wanda mujahidai masu jihadi fi sabi Allah zuwa da ɗaukaka kalma Allah Allah ya bi da darajoji masu yawa wa magabiratan da gabara wa rahman da rahama darajatin min wa da rahama wa kana Allah wa fura rahima Allah ka yi mai gabara ne mai tausayi ne إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا
إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ولكن وعد جهنم وساءت مسيرا الوقت da Allah wajabta Allah ya wajabta ƙaura abin manzon Allah a kowa Madina to a lokacin duk wanda bai koma ba yana cikin laifi sai dai wanda yake da larura ko makafo ko mai ciwo ko tsoho ko yaro garami ko mata wanda ba su gane hanya in dai ba haka ba duk wanda bai hijira ba to Allah bai- bai karɓi musuluncinsa ba in nan da zai tafi wa mala'ikatu to idan waɗannan mutane da su je hijiran ba idan sun zo mutuwa ga yadda za su yi da mala'iku zalimi a wajen sun cuci kansu ba su hijira ba ƙalu fi makuntu to sai mala'iku mutuwa su ce musu yanzu ba cikin wanne kuke kuna musulmi ne ko kuna kafirai a cikin waɗanda kuke zama da su ƙalu kunna mustafa fi ce wallahi mu dai a rauni muke da shi shi yana mu jihadi yana mu hijira kunna mu zara bilir kalu a rabta ku zardu lawa sai da ku da ya kuna kuna da rauni ba ku iya ku hijira kun tafi madina ba ai kasar Allah tana da yalwa me yasa ba ku koma wata kasa ba wanda za ku iya komawa har aka kabari aka zo gashi yanzu za ku mutu قالوا بما كنتم قالوا كنا مترددين قالوا لم تكن ارض الله واسعة أشياء قصر الله وطنا ديروا با وتهاجروا كهجرة فيها زوا قصر ولا قولنا مدانين ما هو جهنم وكما سوتا وزاد مسيرا نسمكم وتايموني دون ذلك مسوسا وكما سوتاني إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا سيدي ما سوى ضرورة من الرجال والنساء daga mazaje ko masu makanta ko masu rashin lafiya ko masu tsufa ko masu wani ciwo da wanda ba zai hana ba zai basu su su hijira ne ba minan nisa'i da mata da maza da yara idan wasu ra'ayoyi minan rijali wa nisa'i wani bin da la ta ne wani tihilatan ba su da wata hanya da za su yi hijira wani ya ta nuna sabila ba su da iko su gane hanyar hanyar kaura لا تهيئة ولا جنود إلا المستلف من الرجال والنساء والولدان لا يزال هيئة ولا يهتدون سبيلا وذات كان هي هجران ولا يهتدون
أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا أولئك عسى الله أن يهوى عنهم وكان الله هو الغفور amma su wannan irin larura na makanta ko na rashin lafiya ko na zuba ko na wani irin rauni daban ko ko mata ne ba sa gane hanya ko ƙanana ne ba su da iko a tsallawa iya kuwa nan ana ga wani allah zai musu gafara maganar da kazan allah haka yake ga horon ba gafara ne rahiman mai jin kai ne
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وأسلم wannan hali sai wani mutum ya zufa sai ya kira 'ya'yansa da bayinsa ya ce ku ku daura mini gado ku dora ni akan ganin ku dauke ni ku kai ni hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan sai suka daura gado suka daura shi akan gadon suna tafiya da shi yana yi haka da hannayensa hadi laka wa hadi li rasulika hadi laka wa ya Allah ga hijira na nan wannan na hijira saboda kai wannan na hijira saboda annabi ka ina tafiya ina tafiya sai ya mutu a hanya da ya mutu a hanya sai kafirai suna masa dariya ya ƙi mu ya koma ga muhammadu mai jaujen muhammadu magashi ya mutu sai mominan ko suna sai ya wata ayi da wannan inda ya ƙaurato bai yi so inda annabi yake ba ya mutu a hanya sai ubangiji ya ce a inda wata amadu bin niyyati kamar yadda zuwa dace wani kullum ne ma'anawa sun da ya hijira ya yi nisan hijira sannan ya mutu a hanya ai ladansa ya riga allah ya rubuta masa ladansa ya riga yana cikin wanda suka yi ya ji dukkan da muragaman zai samu abun biyan bukata wanda zai turmuza hanyar makiya allah ya karbe shi shi ga lura zaman kasiran ko sa'adin allah zai masa yin yawan tsawon kwana zai samu yalwa zai samu dukkan biyan bukata in yi hijira saboda allah ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله duk wanda ya fito da gidansa duk wanda ya fito da gidansa yana muhajirar da yana mai hijira yarda zuwa ga Allah wa rasuli zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da Allah ya wajabta hijira abin manzon Allah kuma Madina sai Allah ya maida hijira kuma madina shi ne komawa ga Allah kuma yi hajji bai zabi la yaji lwar dumura ga man kasira wata kuma ya fito bai ta muhajiran ilan laye wa rasuli kaga duk wanda ya jira ya tafi madina ya je wajen Allah ne wa rasuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jira ya tafi al'arshi ba ne a yanzu inda manzon Allah ke duka hukuncinsa ya yi jira ya koma ga Allah wa rasuli da manzon sa ومن يخرج من بيت ما إلا ولد ثم يدركه الموت لن موت على ذلك وإنه لأجره ربه لا نزع عنك آية فتك الله فقال الله غفورا وقال الله غفورا أبوه غفورا haka Allah ya gafura mai yawan gafara ne rahiman mai tausayi ne
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
إذا ذهبتم بذنبي فليس عليكم جناه أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا hukuncin kasaru da hukuncin sallan tsoro salatul khawfi tare suka sauka amma daga baya sai Allah ya dauke salatul khawfi daban kuma kasaru daban kasaru ko ana gida ana zaman lafiya in kafin tafiya ko ko doguwa ko gajeriya sai ka yi kasaru ko ba tsoro in kuma akwai tsoron to dole ne sai an yi salatul khawfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutanensa salatul khawf salatul khawf in wato in in jiwtu wa yatakum allazina kafaru idan idan ke mina sani kafirai kanu zo zo yi muku aduwa mubina magi bayyanan ne dan ke wani kanu zo ya kunta bihim وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
in kiftum an yabtinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka وليأخذوا أسلحتهم إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي دائمة الذكر لم يصلوا بل يصلوا معك وليأخذوا أجرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمجادكم يميلون عليكم ميلة واحدة ولا جنى عليكم وإن كان منكم أذى من مرض أو كنتم مرضى أن تروا أزليتكم وخذوركم إن الله ترك من عذاب مهينا kasaru shi ne dai sallah mai raka hudu a mai da raka biyu kamar azhar kamar la'azar kamar sallar isha'i amma dai ke sauran salloli ba su da rabi sallah mai raka uku kamar magariba ba su da rabi sallah ta asuba yi raka biyu ba su da rabi za a yi raka ɗaya ba da saboda haka sallah hudu zai mai da raka biyu ita ce kasaru ta kawo kuma yadda za ku yi ba za kun tafi in kai limamin su sallallahu alaihi wasallam in kana cikin mutane ba kamta lahum salata domin kafiran sun fada wa junansu ku dakata akwai wata sallar su tana zuwa a nan gaba ta bi musu iyayensu to idan sun kama sallar sai ku far musu gaba daya to shine Allah ya koya musu yadda za su yi ku raba kanku gida biyu wannan kashi daya ya rike makami ya gadin kanyin da zai salla idan ya yi gadin su in an yi raka sai a wannan sai su dawo su masu dauki makami su gadin masu sallan in an yi raka sai a yi sallama wanda ba su yi raka farko ba sai su yi raka farko haka za a yi salatu saurin a raba gida biyu فإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة كدا يموت تزلى والتالي دائما يقول لم يصلوا فليصلوا معك فإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم دائما منهم معك وليأخذوا أذيتهم yanki na jama'a wasu su yi sallah tare da kai saura kuma su rike makami su yi gadi Allah ta yi wani kuri lafi sallu wani sallu ma'aka wanda wasu yi sallah ba kuma in an yi sallah an an yi sallama sai su dawo su kawo raka da aka rike tsere musu su kawo ta a bayan nan su yi sallama har ta fi ɗaya mutum gari musu lura da sallama aka wani ya kuzo hijiran su kiyaye su kama su shirin su na yaƙi ba su da ya ce mu da makamansu wadda da zina kabaru su kafin abin da suke guri lautar balona a nan zai suna guri ne ku aje makamansu duk kuna sallah su bar muku gaba daya amma in ka kun ka zuka yi biyun nan shi ka nan kun yi maganin su wata ta ɗaya mutu guri lafi sallu wani zama wani ya kuji da kuma ita wata lafi na kamar lautar wuri na nasira tikun amciya tikun to ya milu na rai kun mai da tan waida sai ku zo su bar muku su bar muku gaba daya wala na rai kun kai kare muku azamin matsarin aukuntun marwai babu rai bi gare ku ganar kuma zama matsarin idan abin ya zama da hadari ruwa a hukuntun mardai ko kuma kuna rashin lafiya a kuma a zama da hukuntun mardai an ta da wasu yadda ku ku ajiye makamanku wa azul ya takum ku ajiye makamanku kuma da an ta da wasu yadda ku zo hizra ku kure kure ishirin ku na yaƙi inna Allah sani Allah adalil kebirina ya shirya wa kafirai azaba wata azaba muhinan mai wulakanci tana jiran su
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذا قضيتم الصلاة in kuka kare sallar a wannan hali liman ya yi sallar da jama'a ta farko jama'a ta farko kuma ta yi gadi sannan ya komo ya raka ta biyu ta ƙarshe da wasu jama'a da ba su yi sallah ba ana rike da makami ana gadi in kuka kare sallar ta wannan hanya bai za ma'anantum in kuka gama sallar bai za ka salata fazkurullah ku ambaci Allah iyamu wa kuulan ko kuna zaune ko kuna zaune ko kuna tsaye ko kuna zaune kuna ambaton Allah bizin ma'anar to in hankalin ku ya kwanta ba yi musala ku tsaye da sallar yadda aka koya muku ita dama an koya muku ita a yi raka hudu gaba da tare da liman to tsoro ne ya za aka raba ta to in aka samu zaman lafiya ba tsoro sai a yi ta yadda yadda take da farko na salata ita zalla kanar ba ta guje ba haka take kitabun farilla ne mawkudan da aka masa lokaci sallah tana da lokaci
alhamdulillah a kan wata zamu akwai ne tambaya yana cewa allah ya kara wa gudanar shi lafiya tsawon bana allah ya albarkaci zuriya gaba daya a kan wata zamu tambaya ta ita ce wanda yake wazifa ko lazumi ko zikirin juma'a sai yana da taɓon waya ba a ɗauka yana wasa da ibada ne ko kuma hukuncin bai kai na sallah ba
mutum ne yana sallah na ko yana lazimi ko yana wazifa a cikin sallar nan ko lazimi nan ko wazifan nan yana wasa da waya bai wannan ya fi da hankalinsa daga cikin sallah ba ba kyau
karmaka namu tambaya akan aya ta yadda na yi ko ka aiki wai yana so ya san cikakken ma'anar wannan aya yadda lafi ga iriyim na'am wato innan lajina yubayi'unaka innawa yubayi'una Allah duk wanda ya mika maka hannu lokacin da ake mai a tatar shajarati aka ce a zuwa sake yi mubaya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gindin wannan bishiya to suna- suna zuwa suna miƙa wa annabi hannu suna mubaya da shi wanda a- annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya aiki usmanu ya je ya gaya mutanen makka ga abin da ake ciki to da aka yi mubayan usmanu baya nan sai annabi ya daga daga hannunsa ya ce kun ga hannun nan nawa har har ya zo- ya wuce ya zo usmana usmanu baya nan na ake jama'a yi maka hannuna na yi masa mubaya'a to sai ne Allah ke cewa innal ladina yubayyi'unaka wanda suke mubayi'an nan naka inna ma yubayyi'una Allah Allah suke wa mubayyadu Allah bi qaidihim wato hannun su hannunka da yake kan hannayensu nan hannun Allah ne yake kan hannayensu yadu Allah bi qaidihim wato karmaka namu sai mai tambaya da yake cewa yana so ya san farar ɗariƙar jami'a
yadda Allah ya ga ainihin hannun Allah shi ne kan hannayensa ke karɓar mubayan su din nan kuma ba a dangana wa Allah yadu amma da haka da kaburai suka ce yadda Allah ya mamadura Allah Allah ce wale dawo su da tani ya ce والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون يدنغنا وكذا هنو دايا يدنغنا وكذا هنا يدو يدنغنا وكذا هنا to muhadaba in ta zo yadda ta zo haka za a yi mata ba ba ya kamanta Allah da halitta ba ne wannan ka zaune na ku zuwa da nafsi duk wanda ya warware wannan alkawari na mawaya ya warware wa kansa ne wani wani ma'ada ne illa duk wanda ya cika alkawarin da ya dauka tsakanin da Allah wa zanuji ajran azima da zanu za mu ba shi lada mai yawa
karmaka namu sai masu neman addu'a musamman sai da yake tare da mu koyo a nan na akwai masu neman addu'a na musamman da girma sarki injil da yake tare da mu koyaushe a nan ya yana neman addu'a kan kasarsa da jama'arsa da kuma bukatunsa
Allah biya mana dukkan bukatun mu gaba daya dukkan muna da bukata Allah biya mana bukatun mu gaba daya inna ma yubayyuna kama yubayyuna la yudlamu qadi inna kadinna qadalun wa yubayyuna Allah biya mana bukatun mu gaba daya Allah ya yi lafiya da kwanciyar hankali wanda ya ce yana zuwa gaya masa ladan ɗarikar tijjaniya ɗarikar tijjaniya abinda ake karantawa a ciki fatiha ne da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah in ana neman azan ladan ɗarikar tijjaniya sai a tambaya ladan istighfari a wurin allah na farko dai idan ka istighfari ɗaya Allah zai gabata maka dukkan zunubanka gaba daya sauran istighfarin da ya biyo baya ana rubuta maka wasu lada ne daban amma zunubi da riga an yafe maka daga shiga astaghfirullah sau daya wa astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum sau daya sannan salati annabi kuwa duk wanda ya wa annabi salati daya Allah zai masa goma duk wanda ya wa annabi salati goma Allah zai masa dari duk wanda ya wa annabi salati dari yi wanda zai Allah zai mazalati dubu duk wanda annabi salati dubu Allah zai shigar da shi aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah guda da take mai da kafiri ya zama musulmi to wanda ya faɗa ba iyaka Allah ne ya kada ya san iyakan ladansa to wannan abubuwa su ne ladan da ake samu cikin ɗariƙar tijjaniya masu karɓar dariƙa su masu karban dariƙa nawa ne su nawa ne su nawa ne masu karban dariƙa ha to dariƙar tijjaniya allah yana son ta yana son mayyanta domin allah ya ce wasu kurula ka zihirar lallakun tuflihuna ku ambaci allah da yawa don ku samu babban rabo saboda karamcin allah da nudubinsa a cikin awa 24 na dare da rana abin da ya wajabta mana sallah biyar sallah biyar din nan kowace sallah kana iya ba da ita da alwalarta da sallah ta duk kana iya ba da ita a cikin minti goma sha biyu minti goma sha biyu sau biyar shine minti talatin shine minti sittin kenan minti sittin ai ba kasiran ba ne a cikin awa ashirin da hudu saboda haka haka allah ya mana rahama ya haɗa mu da waliyai suka tura mu a cikin masu yawan zikiri muna abudun Allah da yawa safe da yamma fuskurla ka zira la da kuntum ke wuri sannan kuma idan an zo karɓar ɗariƙa wajen mu masu bayarwa sai wani sharuɗa sharuɗa ɗariƙa an an shiga ba a fita ba haɗawa da wata ɗariƙa ba ziyarar wasu wani yin zuke cikin ɗariƙa za a kula da sallah a riƙa yadda cikin jama'a za a girma iyaye za a girma mazaje mata za su girma mazajensu maza za su girma iyayensu za a yi jam'in sallah da jam'in wazifa da jam'in zikirin juma ba a shanta ba wannan su da shari'ar da muke bayar sharaɗin da muke bayar ruwa ga mu bayar da mutum ya karba sai mu bashi a masu mai karba ko masu karba sun ji sharaɗi na kun ji ko? za ku iya fatiha na baka ɗarika shautin yan lazimi da wasu da zikirin juma'a sai kun karɓa wasu tajjidi a wasu tajjidi
alhamdulillah
Allah ya mana gabara Allah ya yi mu gabara Allah ba wani irin nuna da lahira Allah ya yi mu shirin nuna da lahira Allah ya yi mana korona Allah ya yi mana korona Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali tabarka na wajen lazima Allah ba wani irin nuna da lahira Allah ya yi mu shirin nuna da lahira Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin الفاتحة